فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامت قبل كراتو إن شاء الله تعالى أتكين وانا للتافي نامو مي البركة للتافي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها wanda a sheik muhammad nasiruddin al'albani ya wallafa allah subhanahu wata'ala ya ji kansa da rahama don uwa a wancan sati mun tsaya ne a ƙarshen addu'o'i da manzan tsira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam yake karantawa bayan ya zaman tahiyan ƙarshe ya karanta tahiya ya yi salati wa kansa sannan ya nemi tsari daga abubuwa guda hudu sai kuma ya biyo bayan su da wasu addu'o'i masu dama wanda duk mun kawo su kowane ɗaya daga ciki ɗan uwa ka zaɓa sai ka karanta ta yi insha Allah ta'ala yanzu kuma sai gaba ta ƙarshe shi ne mala yace at-taslim ma'ana sallama sun makana sallallahu alaihi wasallam yusallimu ayyaminihi assalamu alaikum wa rahmatullah sannan mazan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance sai yi sallama a damansa ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah hatta yura bayabu khaddihi al-ayman har sai an iya gano farin ko kuma kyallin kumatinsa na dama wa an yasarihi sannan ya juya ɓangarensa na hagu ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah hatta yura bayabu khaddihil aisar har sai an iya hango kallon kumatinsa na hagu ba ana yan kwayar da annabi ke yin sallama tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba wai dan motsa kan yake yi kaɗan ba a'a juyawa yake sosai ta yadda idan ya juya haka kaga abin da ake nufi da za a hango kallon kumatinsa na hagu shine wanda yake bayansa an fahimta kuma mu da kuke bayan limami idan limami ya biyo za ka iya ganin kyallon kumatinsa ko kuma farin kumatinsa kaga idan da a ce kawai juya kawai kaɗan assalamu alaikum assalamu alaikum ai ba za a gani ba amma juya yake sosai assalamu alaikum wa rahmatullah kaga wanda yake bayana zai iya ganin kumatuna assalamu alaikum wa rahmatullah wanda yake bayana zai iya ganin kumatuna ina fata an fahimta to haka annabi kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake sallama irin sallamar da za ga wasu suna yi kuskure ce mutum ya dan juya kawai assalamu alaikum assalamu alaikum wannan kuskure sai mutum ya juya sosai kuma tinsa ta yadda wanda yake bayan sa zai iya hango shi na dama haka ma idan ya juya bangaren hagu shi ma wanda yake bangaren sa zai iya hangowa Allah madaukakin sarki ya samu dace wa kana ahyanan yazidu fi taslimati ula wa barakatuhu ya kasance tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani lokacin sai kara a cikin sallamarsa ta farko ya ce wa barakatuhu ma'ana ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a cikin me a cikin sallamar sallah wa kana idza qala an yaminihi assalamu alaikum wa rahmatullah ya kasance idan yace assalamu alaikum wa rahmatullah bangaren sa na dama iqtasara ahyanan ala qawlihi an yasarihi assalamu alaikum idan ya ji a bangaren sa na kuma sai ya takaita akan faɗinsa kawai assalamu alaikum ba zai ƙara wa rahmatullah ɗin ba wa ahyanan wani lokaci kuma ya kasance kana yusallimu taslimatan wahidatan ya kasance na yin sallama guda ɗaya kawai assalamu alaikum kuma yadda lafazin ta yake shine assalamu alaikum idan sallama ɗaya zai yi to baya ƙara wa rahmatullahi baya ƙara wa barakatu me yake cewa kawai assalamu alaikum sannan kuma ya ake yin ta shine ma yace tilqa a wajihi shi yayi sallama ne a gaban fuskarsa haka assalamu alaikum yake fara yin ta yamilu ila ila shiq ila shiq al-ayman shay'an aw qalilan sannan sai dan karkatar da kansa bangaren dama kadan assalamu alaikum ina fata an fahimta ko haka zai dan karkatar da kansa kaɗan ba juyar da kan yake kamar yadda yake lokacin da yake yin sallama biyu ba a'a assalamu alaikum shikenan yan uwa na za ku fahimci nau'i nau'i da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake na sallama sun kashi kamar haka na farko yakan yi assalamu alaikum wa rahmatullah dama assalamu alaikum wa rahmatullah hagu ɗaya kenan yakan yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dama assalamu alaikum hagu assalamu alaikum wa rahmatullah afwan assalamu alaikum wa rahmatullah abu banda barakatu ina fata an fahimta bi kenan ko yakan yi assalamu alaikum wa rahmatullah dama assalamu alaikum abu ina fata an fahimta kaga nawa kenan uku sannan sai ta karshe kan yi sallama guda daya assalamu alaikum sai dan karkatar da kansa kadan shikin dama sai ɗan kakatar da kansa kaɗan dama Allah ya sa an fahimta wannan nau'o'i na sallama guda hudu kowace ɗaya daga ciki idan kai ta tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yanzu kuma kamar yadda muke sha maimaitawa a a gurare irin waɗannan idan ka zo abin da ake so shine a rinka nau'antawa kada kawai ka dogara kan assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah kullum kai ta yi a'a wani lokaci ka canza kamar yadda shi ma tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya canza don ya koya mana idan ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah a dama nan kuma sai a ji ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum kawai karshe wata rana a ta farkon sai ka tsara assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu nan kuma idan ka zo hagu sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya isa ina fata an fahimta Allah ya samu dace wa kanu yashiruna bi aidihim idza سلموا عن اليمين وعن الشمال فرآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال sabai sun kasance idan sun yi sallama da yadda suke shi ne suna nuni ne da hannayensu dama da hagu sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gaisu da yadda suke yi shi ne idan mutum ya sallama assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah ina fatan fahimta haka suke da hannayensu dama da hagu suna yi sai annabi kira da amsi su tabbata a gare shi gansu yace musu ma sha'anukum tashiruna bi aydikum ka annaha abnabi khayl shumsi me ya same ku kuke nuni da hannayenku haka kamar irin zabararren dawakin nan zabararren doki shine da kaji kusa da shi zaga yana kada jalasa haka an fahimta yana kada jalasa haka dama da hagu to shine dan me ya ku rinka yin kamar yadda zabararren doki ko firgitaccen doki yake yi idan wanda bai saba gani bai je kusa da shi kuna kaɗa hannun ku dama da hagu annabi ya hana su sai ce musu idan sallama ahadukum idan ɗaya daga cikin ku ya sallama falyaltafit ila sahibihi to ya juya zuwa ga dan uwansa wala yumdu bi yadihi amma kada ya nuni da hannunsa abinda ake bukata kawai ka juya da kanka zuwa ga wanda yake damanka da kuma wanda yake hagunka amma nuni da hannufa daga lokacin sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hana falamma sallau ma'ahu aiban yayin da suke sallah tare da shi a wani lokaci kuma lam yaf'alu dalika sai aka samu basu ƙara aikata hakan ba kun ga sun hannu bisa hannun da annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi musu kenan wa fi riwayatin inna ma yakfi ahadukum ay yaba yadahu ala fakhidhihi thumma yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi wata riwaya annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce musu ai ya ishe ku ya ishi ɗaya daga cikinku kawai ya ɗora hannayensa a kan cinyoyinsa ya bas su a yadda suke lokacin da yake tahiya ba su ya ɗago su ba abin da zai kawo shi ne ya yi sallama wa ɗan uwansa da yake damansa da kuma wanda yake hagunsa bala ce wujubu salami wajabcin yin sallama wa kana sallallahu alaihi wasallam annabi tira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance ya ƙulu yana cewa wa tahliluha ya'ani salah at-taslim abin da yake warware haramcin da da ya shiga cikin sallah shine sallama ai kada kuma ta hadisin da muka kawo shi tun a farkon littafin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace a mabudin sallah shine ne sarki ko sannan abin da yake haramta duk wata ma'amala ta duniya a cikin ta shine ne kabbara haram yace kuma abin da yake warware wannan haramci shine ne sallam to shine sai malai gutsuro iya na saboda shine abin da yake fiye hujja da shi shi bai ce wa tahliluha abin da yake warware maganganun maganganun yau da kullun nagari da aka haramta shine da kace assalamu alaikum to ka dawo cikin duniya sai ka ci gaba da harkokinka malai ce al khatima cikewa kullu ma taqaddama min sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin abin da ya gabata daga sallah ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yastawi fihi rijalu wan nisa malai ce to mu sani daidai ne tsakanin maza da mata ba bambanci duk abubuwan da muka kawo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana daga kabbara harama zuwa nan to gaba daya yadda aka umarci namiji yayi ita ma mace haka ake so ta zo da shi ba bambanci a tsakani Allah ya sa an fahimta kun ga munan da yawa gaskiya abinda muka sani shine za ku ga akwai bambance bambance tsakanin sallar maza da mata haka ne a ce a tsinke kafa a yi kaza a duk kuskure ne duk kuskure ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gaba ɗaya haɗe sai koya musu bai bambance wasu ba idan ku akwai wani bambanci dole sai kawo sai ka kawo nassi irin wannan wanda aka kawo a cikin littafin nan gaba ɗaya annabi ya ce ayi abu kaza da ya ce ayi abu kaza ya ware wasu bai ware ba idan kana so ka ware kai ma sai ka kawo nassi irin wannan wanda annabi ya ce to wannan na mata ne kadai banda na maza shikenan sai aka karba ina fata an fahimta malai ce walam yarid fi sunnati ma yaqta bi istithna an-nisa min ba'd zalika babu wani abu da yazo a cikin sunna ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yake hukunta ko gace mataye ga wani abu daga cikin ayyukan sallah babu dukkanin sa yadda yazo gaba daya to haka umarin yake gaba ɗaya namiji da mace gaba ɗaya sun shiga bal mala yace bar ma inna umuma qawlihi sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli yashmaluhunna wa huwa qawlu wa huwa qawlu ibrahim an-nakhai yuqala mala yace bar ma game wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin hadisi da yake sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuga ina yin sallah sai malai ce wannan gamewar da annabi ya shi malahunna ya shafi har mata kamar yadda babban malami ibrahim an iya faɗa a ka'ida ta larabci shine duk lokacin da nasi na alqur'ani ko na hadisi ya zo ya kawo wawul jama'a umarni ne da ya kawo shi da wawul jama'a kamar yadda ya ce sallu kun ga wannan wawul din da ce ce wawul jama'a ce ko amma ta maza ko ta mata ta maza haka ne to ya shafi maza da mata haka ka'ida take ta shafi maza da mata amma duk inda kaga an kawo wani umarni wanda mata da mirin mata aka kawo to bai shafi namiji ba ina fata an fahimta bai shafi namiji ba sai dai idan an samu wata karina da take cewa da namiji wannan ita ce ka'ida wajen malaman usul duk inda kaga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko Allah subhanahu wataala ya kawo umarni gaba daya to namiji ya shiga ciki mace ta shiga amma aka wani mata kaɗai to nasu ne sai dai idan aka wata ƙarina take nuna cewa ban da su a ciki ƙala babban malami ibrahim an-nakhai yace taf'alu al-mar'atu fi salati kama yaf'alu ar-rajul mace za ta aikata a cikin sallar ta irin abinda namiji yake aikata ba bambanci akhrajahu ibn abi shayba wannan magana ta ibrahim an-nakhai abubakar ibn abi shayba shi rawaito ta bi sanadin sahihin anhu da isnadi wanda yake mai inganci da gare shi sai mal albani yace wa hadithun bimamil mar'ati fi sujudi amma wani hadisi da yake cewa mace zata mammatse ta har haɗe jikinta a cikin sallah a cikin sujudarta wa annaha laysat fi dhalika karrajul cewa ita mace ba kamar namiji bace a wajen sujada namiji yadda ake so ya bude din aka ce annabi yana bude hannayensa a'a ita aka ce sai ta mammatse hannayenta to shi sa idan kuma mata suna sallah galibi sai ku ga idan sun yi sujada sun tattakure jikinsu kamar suna jin su to wannan ji ya zo ne a cikin wani hadisi wanda bai inganta wanda kuskure ne gaskiya shi mala yace mursalul lahu hujja tafi hadisi ne da yake mursali babu hujja a cikin wanda duk wanda ya san a ina ta musalar musalar hadisi ya san cewa hadisi mursali ɗaya ne daga cikin nau'o'i hadisan da ba su inganta ba zuwa ga annabi kira da amince tsara tabbata a gari saboda haka ba a yin hujja hadisin bai inganta ba rawahu abu dawuda fil marasil imam abu dawud ya fitar da shi ya fitar da shi a cikin marasil nasa an yazid bin abi habib daga yazid dan abi habib huwa mukharrajun fi da'ifa mal albani yace kuma na fitar da shi a cikin littafi na silsilatul ahadith da'ifa wa amma ma rawahu al-imam ahmad amma abinda aka rawaito daga imam ahmad fi masail ibn fi masail ibn abdullah anhu daga cikin tambayoyi da ɗansa abdullahi yake masa an ibn umar cewa daga abdullahi dan umar annahu kana ya amuru nisa'ahu abdullahi dan umar yana umartar matayensa ya tarabba'ana fi salati da su yi zaman harɗe a cikin sallah malai ce fala ya siko isnaduhu wannan hadisi isnadinsa bai inganta ba li'anna fihi abdullahi bin umar al-umari wa huwa ba'if a cikin isnadin hadisin akwai wani mutum da ake ce masa abdullahi dan umar al-umari wanda ba'ifi ne ba a karɓa hadisinsa warawa al-bukhari fi tarihi saghir sai kuma aka samu wani hadisi wanda imam al-bukhari ya rawaito shi amma ba a cikin sahihi nasa ba a cikin littafin sa mai suna at-tariqul kabir bi sanadin sahihin da isnadi da yake ingantacce an ummi darda daga ɗaya daga cikin malaman sahabbai mata mai suna ummu darda tace annaha kanat tajlisu fi salatiha jilsatar rajuli ita wannan mata sahabiya ta kasance tana zama a cikin sallar ta irin zaman da namiji yake a cikin sallarsa ba zaman harbe ba kamar yadda ya zo a cikin wancan hadisi ya ba'i yadda namiji zai zauna a cikin sallah zamanin da muka koyar guda uku ko tawarru ko aliftirash ko alita ita ma mace dole ta samu ɗaya daga cikin su ta yi wa kanat faqihatun ita kuma wannan mata ba ma ga magariba ce ta kasance ɗaya daga cikin malamai mata daga cikin sabon annabi kira da abinci su ƙara tabbata a gare shi abinda malam albani ke suna mana a wannan gabar shi ne uwa dukkanin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ambata ya faɗa wajen koyar da mu sallah to wannan al'amari dukansa ya shafi namiji da mace babu bambanci kada ka tsaya kada ki tsaya kina tambaya cewa to wajen kaza fa to wajen kaza ba a'a duk wani ɓata lokaci duka kawai duk abin da ka ji an koyar a nan duk abin da ka ji ya zo a cikin littafin nan to haka mace za ta yi shi haka namiji zai yi shi ina fata fahimta abin da sana kawo wani wasu za su ta kawo yanzu misali wajen bayyana karatu wajen kaza duka duk ɗaya ne gaba yadda namiji zai bayyana karatu haka mace za ta bayyana sai dai kawai abin da wasu daga cikin malamai suka faɗa shi ne mace za ta yi da yadda ya ta ji yadda kanta da mebi wanda yake kusa da ita ba za ta wage murya kamar yadda muke yi ba haka wasu suka faɗa amma inda za ta da ƙarfi ɗin tawaji mara da ta yi laifi na abin da ta ne laifi ina fata an fahimta Allah ya samu dace ba la cewa hada akhiru ma ta yassara jama'uhu fi sifati salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbiri ila at-taslim ba la cewa wannan shine karshen abin da ya saukaka na tattara shi daga cikin siffar sallar annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi daga kabbara zuwa sallama وأرجو الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم ina fata Allah maɗaukin sarki sanya wani littafi da nayi ya kasance na yi shi ne don duba fuskarsa mai girma wa hadiyan ila sunnati nabiyyi na yi shi ne kuma don na shiryar zuwa sunnar annabinsa ar-ra'ufur rahim wanda yake mai tausayi mai jin kai ga bayan Allah shine manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam lil mu'minina ra'ufur rahim malaka subhanallahi wa bihamdihi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan shine abinda malam albani cikin littafin sa da shi wannan kuma shine karshen wannan littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam yan uwa abinda malam albani ya alƙawarin zai kawo shi littafin nan shi ya cika ya kawo shi gaba daya dama abin da yace shine zai kawo abin da ya shafi siffar sallar annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi daga kabbara harama zuwa ina zuwa sallama bai maka alƙawari zai kawo maka wani abu bayan waɗannan ba da kabbara harama ya ci maka zuwa sallama duk abin da yake wajen wannan ko da yana da alaka da sallah to shi da bai ci zai kawo maka ba kawai tsurar sallar zai ɗauka ya kawo maka ita aje maka ita a gabanka kamar da kaga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kana kallon aka yi alƙawari kuma ya cika ba mala albani ne kaɗai rubuta littafin da yake da suna sifatu salatin nabi ba sallallahu alaihi wasallam isa idan ka je kasuwa ka ce a baka sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam suna nan da dama suna nan da yawa malamai da dama sun ɗanyi rubuce-rubuce kamar mamur sali al-usaimi ya rubuta nasa shi ma bilbaz shi ma ya rubuta duk da nasa takaitacce ne kwarai da gaske sannan wannan mamur siddiqin mashawi mai kira'a mashawi da mai kira'a shi ma yana da littafi mai suna sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam shi ba kira'a ce kaɗai ba malami ne kwarai da gaske yana rubuce-rubuce littafi to dukkanin su kowa yayi kokari wajen tattaro abin da ya fahimta game da hadisin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda suke da alaka da siffar sallar Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar misali shi Sheikh Salih Usaimin a nasa littafin shi ba ma iya sallar kaɗai ya tattaro ba ya kawo duk abin da yake da alaka da sallah tun daga kan abin da ya shafi farlanta sallah a shekara ta nawa falalar sallah washe aka farlanta sallah hukuncin mai barin sallah duk sai da kawo ɗan abubuwan gaba to haka shi ya tattaro abubuwan da yawa to amma dai ka samu littafin da ya tattaro ita kanta sallar gaba ɗayanta ya ajiye ma ita a gabanta gaskiya babu kamar wani ina fata an fahimta shi sa lokacin da zamu karatun muka zaɓi wannan ɗan masa amma kowane ɗaya daga ciki idan ka samu za ka ƙaru ƙwarai da gaske da fa'idodi masu yawa za ka samu wata fa'idar mai bi tana nan ba ta ce saboda ka ɗalibin ilimi idan za ka iya idan inda ka karanta wannan daga farkon su zuwa ƙarshe sai ka je ka samu waɗancan su ma sai ka tattara a gabanka sai ka karanta gaba da ka samu fa'idoji masu yawa abu na ƙarshe da zamu rufe da shi shine manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi idan ya gama sallah a yayi sallama yakan ɗan saura ya zauna inda yake ya fara azkar ɗin sallah daga baya kuma sai ya juyo sai ya kalli mamu sannan sai ya ci gaba da zikiran da yake to abinda nake so mu fahimta anan shine galibi idan an gama sallah ana yin azkar kala kala mutane da dawa suna da kokari suna kokari Allah ya saka kowa da alkhairi wajen kowa ya ga ya tsaya yayi zikiri sai dai bambancin shine wasu suna yin zikiran su akan sunna ta Annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi wasu kuma suna yin zikirai ne wanda sun tabbata a wasu guraren amma ba a wajen ya kamata a yi su galibi zaka ji an gama sallah mutum ya karanta suratul fatiha mutum ya karanta makarja abu haka dai kowa dai akwai abin da yake karantawa ina fata an bayyana yanzu to yanzu abin da ya kamata shine sai mu saurara mu kowanne ɗaya daga cikin mai ji idan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya karanta ya gama sallar sa ne yake karantawa shine abin da malamai suke cewa wal albaqiyatu salihat Allah ya ce al mal wal banuna zinatul hayatid dunya sai ce wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala to waɗannan zikirai da ake malamai suka ce su ne albaqiyatu salihat nagartattun ayyuka kuma wanzajju masu binka su ne albaqiyatu salihat idan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gama sallah abu na farko da yake fara fitowa daga bakin sa shine istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah guda uku shine abu na farko duk wani abin da zaka faɗa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu duk wannan ba a saka ba duk wannan ba a sata abinda manzon Allah yake fara faɗa shine astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kana gama sallama sannan yakan ce Allahumma antas salamu wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram sannan yakan ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al mulku wa lahu al hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yakan ce Allahumma la mani'a lima a'tita ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سنيكا تي لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا فاتا أن فهمت سنن يكن كرنت سبحان الله 33 والحمد لله 33 wallahu akbar 33 yan uwa wajen tasbihin nan wajibi ne ka tsaya kaga kana fito da harafan yadda subhanallah subhanallah ka daina haɗi ɗewo harafan saboda mala'ikun da Allah subhanahu wata'ala ya wakkala su rubuta lada an ba su sharaɗin abin da su rubuta lada a kansa shine idan ka farta lafazan yadda amma idan ka zo kana misali kamar da wasu musu za ga suna haɗi harafan subhanallah haka kan ka taimi sai ga mutum ya gama wannan ba daidai bane yan uwa dole ne kowanne harafi ka rinka fito da shi yadda yake subhanallah subhanallah subhanallah in ka gama walhamdulillah walhamdulillah wallahu akbar to wannan shine aka samu ladan da ake bukata idan kai 33 uku sun kasance 99 kenan sai ka cike sai ka cike da nadarin da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sun cike 100 kenan sannan sai karanta ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum zuwa karshen ta sannan sai ka karanta qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas idan sallar asubahi ce za ka karanta qul huwallahu ahad guda uku qul a'udhu bi rabbil falaq guda uku qul a'udhu bi rabbin nas guda uku idan kuma sallar magariba ce ita ma za ka karanta guda uku amma sauran salloli za ka karanta guda nawa nawa guda ɗaiɗi idan ka gama waɗannan babu laifi za ka iya ɗaga hannunka ka roƙi Allah maɗaukakin sarki buƙatunka na duniya abinda kake buƙata kun kuma ka tashi ma daga nan kai tafiyar ka to ka dai gama abinda dai ba a so shine da mutum ya gama sallah ba zikiri ba kuma ya miƙe ya tafiya wannan ba daidai bane ya saba shirya wata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko da baka laifi ba amma dai ka bar abin da yake shine duk sauran da mutum yake duk abin da mutum yake wannan ya fi muhimmanci a rayuwarsa sama da duk abin da zai saboda ka sai tsaya yayi idan kana da wani uzurin da da ka gama sallah kana so ka tafi babu laifi za ka iya tashi kana tafiya kana ba laifi ba ka gama sallah alal alal da abin da ake so ka dan zauna koya ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ya gama sallah yakan dan saura inda yake idan ya dan zauna sai karanta misali astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salamu minka salam tabaraka ya haka sannan kuma sai biyu sai kalma mu sai kara al'ada ce ya riga ya saba aka shi sa wata rana ana gama sallah sai aga annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tashi da sauri ana gama sallah ya tsallake mutane ya shiga cikin gida da yaje sai ya fito saboda abun bai saba ba sai sabai suke tambaye sa ya rasulullahi lafiya kuwa me ya faru haka mun ga kai abin da baka saba ba sai ya ce abin da ya faru an kawo ta dukiya ce ta sadaka na rabar da ita gaba daya sai na manta da ko kamar ka ce naira biyu ko naira uku shine na manta ba a rabar ba ina ga masallaci ne abin ya faɗo ni shine ne sauyin tashi na je na umarni a rabar da su shine abin da ya sa manzon Allah sai sallallahu alaihi wasallam to sai malamai suka ce idan kana da wani uzurin da zai saka tashi da babu laifi idan ka ga masallaci ka tashi kana tafiya kana yin kayan amma dai abin da ba a so shine ka ga masalla kuma ba zikiri ba komai wannan zikiran gaba daya da abin da makaranta na sallolin nan ya zama nauyi akan kowane ɗaya daga cikin da da yawa daga cikin abubuwan da suke littafin nan da yawa ba mu san shi alhamdulillah ga shi nan mun san abubuwa da dama yanzu to yadda ka sani kai ma yanzu ya zama hujja a kanka ƴaƴanka da matanka da kannanka da duk wanda suke da alaka da kai a koyar da su ya kasance yanzu an samu juyin juyin hali wajen sallah irin ta manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare irin wacce sallah da aka gada kuma sai a bata yanzu kuma sai a dawo ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawwa sai a kori a gyara sallah duk wanda yake sallah ba daidai ba sai a gyara masa kai yi kaza haka ake dawo a kan yara yi kaza kai yi kaza haka har a samu gyara abinda ake bukata dai shine gaba daya ranar tashin kawo matattara a gaban manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah ya samu dace ina ganin yan uwa ne kamata mu dakata insha Allah ta'ala na'am na'am na'am نعم ايه na'am abin da yake tambaya shine idan misali imam ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ya canza shin mamu za su iya canzawa ne ko kuma dole ne ya su irin kalimam idan suka irin tasa ya yi idan suka canza ya yi babu laifi wannan insha Allah ta'ala misalin da zan ba mu shine kamar sallar da limami yake karatu ne a kafoyi kaga mamu an ce yi karatu shi ma a koyi haka ne saboda haka idan mamu ya tashi karatu zai karanta total fatiya a wani lokacin karanta sura kaga a lokacin ba a ce maka dole sai ka bincika wata irin sura limamin kai ke karanta don karanta irin kai za ka karanta taka ne kenan saboda haka a nan wajen babu laifi insha Allah ta'ala idan ne ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ko kuma ta wacce ta zo ni ka tabbata babu matsala insha Allah ta'ala Allah ya samu dace نعم نعم نعم eh wannan ba zai cutar ba ko kai kafin subhanallahi walhamdulillah ko kuma kai bayan ta wannan duk ba zai cutar ba insha Allah ta'ala ka tsadin ne da da ta'khir wanda ba shi da matsala azkar in tartibin nasu ba dole bane yawa Allah ya samu dace na'am eh gaskiya ne na'am na'am na'am to tambayar da yake shi ne idan mutum ya yana cikin sallah sai ya samu rafkanuwa akwai sujada da ake kabali ko ba a ji kamar da kowane ɗaya daga cikin ya sani sai ce to ita wannan sujada ya ake yin ta idan aka yi ana yin tahiya ne ko ba a yin tahiya idan san da ya fi ƙarfi shi ne ba a yin tahiya a cikin sujada kabali ko ba a yi idan mutum ya sujada ya ɗago ya koma duk zikiran da ake yi a ciki sannan sai ya ɗago yana dago akwai abin da assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi duk wani hadisi da yake bayani akan za a kai a cikin da tabbata mai da idan ka duba cikin jabal ma'ad mai da qayyim za ga yayi bayani dogo mai fadi akan wannan ba a yin tahiyya a cikin sujada kabali ko sujada ba abin da kawai zaka shine da ka dago ka zauna kai sallama kenan ka gama sannan yace sujada da ake yi idan wani lokaci aka karanta gurbin da ake yi sujada a cikin sallah shin addu'ar da mutum ya ga dama zai yi ko kuma akwai addu'ar da ake yi a ita wannan addu'ar akwai addu'ar da ake ba kowace addu'a ake a cikin ta ba sajada wa jahili alladhi fataraha wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwati fa tabarakallahu ahsanul khaliqin ita ake karanta a kowace kan sai a dauke kamar da ya tabbata daga annabi kira da aminci su kara tabbata a gare shi sannan abu na karshe abubuwan ne guda biyu abu na farko shine insha Allah ta'ala gobe talatin da ma da sauran rana daya idan muka zo abin da zamu yi shine kawai zamu yi sallar ne a aikace kamar yadda muka yi alƙawari in Allah da sallar zamu yi ta aikace saboda mun mun dauki watanni da dama muna karanta littafin wani lokaci za ga mun wuce nan ba mu ba mu kamanta ba wani lokaci kuma mun kamanta amma kuma ba a yi shi yadda ya kamata ba insha Allah ta'ala gobe zamu yi ta a takaice ko da mun ci goma sha biyar ne mu dauka a yi ta da yadda raka'a biyu yadda za mu fahimci yadda abu yake insha Allah ta'ala aikace za a yi ta gobe abu na biyu kamar yadda maka alƙawari farkon fara kasu littafin nan shine littafin da ya kamata a sa a karanta kama wannan shine sifatul wudu siffare da annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yake alulansa shi ma dai kama wannan littafin ne ba wai alulace mutane ba su ba amma a'a akwai gyararraki da ya kamata a samu sannan kuma akwai wasu fa'idodi da suke ba masu da alaƙa da alal wanda mutum zai same su a cikin littafin littafin bai kai wani girma ba insha Allah ta'ala cikin 'yan satattuka kaɗan za mu gama karanta shi gaba ɗaya a sauki saboda haka ba sati mai zuwa ba idan an gama mallaka littafin sai mu zo mu ci gaba da karatunsa bayan gobe ke mu insha Allah ta'ala amma da gobe shi kowa ya kware mallaki littafin sunan sa sifatu wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam ana sai da shi a kasuwar kurbi na sani nan kuskusa wallahi a sani na'am نعم akwai masu eh ba za ka iya cewa da laifi ba kai tsaye tun da wasu daga cikin malamai suna gani za a yi sai dai magana ce marububiya magana ce da ba ta da rinjaye to za ka idan suka yi ba ka ce sun yi laifi ba sai dai babban abin da ya fi dai shine barin nata barin nata abubuwa masail khilafiya na cikin irin waɗannan kai tsaye ba ka ɗaukar laifi ka jingina mu in dai ba na siya goce kai ke amma dai abin da ya fi inganci shine idan mutum ya yi idan mutum ya yi zaman karshe a cikin sujada kabal ko ba'adi babu tahiyya sallama kawai ake yanzu misali kaga a mazhaban ta maliki ai akwai tahiyya ana yin tahiyya amma dai zan ne kamar yadda na faɗa marjuhi Allah madaukakin sarki ya samu dace na'am na'am na'am zaman dafe shine wanda aka hana na baya da hannun hagu kuma eh wasu daga cikin malamai suna ganin inda da hannu biyu ne haka kamar ba matsala amma wanda aka na shine da hannu ɗaya kuma hannun hagu a baya shine nasin hadisin yazo akai shine nasin hadisin yazo akai wasu malamai kuma suna ganin duk abashi tunda da dafe dafe ne kawai da abashi wala kai irin wannan zaman da ake na dafe aka babu ki sai a dina na'am na'am na'am Mm. Gaskiya ne. to abin da ke cewa shine idan an so idan an zo sallar gawa a galibi mamun da suke bayan limami tun da abubuwan da ake faɗa a cikin kabarorin da ake guda hudu a ɓoye ake yi wasu ba san abin da ake faɗa ba to ina ganin dai duk wanda suke ɗaliban masallacin da ne dai ba su da matsala akan wannan ko yawa saboda a, littafi guda da suna a kamun jana'i ya fi wannan girma sosai kusan shekara ɗaya da wani abu kusan shekara biyu na karanta shi kawai abin da yake bayani a kanki abin da ya shafi jana'iza ya ake sallar ya ake wankan gawa duka da za san da yawa daga da su iya wankan gawa su iya sallar gawa su iya duk abin da ya shafi gawa na mutanen da su iya yanzu ko da ɗaya ne ya mutu daga cikin bamu da matsala insha Allah ta amin amin saboda haka ina gani wannan abu ne da a mun riga mun wuce wajen sosai da sosai mun yi bayan da ya kamata a wurin Allah ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu nan gaba daya abinda wannan littafi namu ya kunsa na siffar annabi sallallahu alaihi wasallam da amince tsara tabbata a gare shi Allah ba mu ikon kiyaye shi Allah mu ikon sarki ba mu ikon kiyaye shi Allah ba mu ikon tabbaka shi a cikin ayyukan mu Allah mu ikon sarki duk abin da makaranta na daidai a ciki Allah ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka kuma da gare mu ne Allah subhanahu wataala ya yafi mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته